Faslun fasali na gaba, wa min usuli ahalis sunna wal jama'a daga cikin asalin aƙidar ahalis sunna wal jama'a, salamatu ƙulubihim, kuɓutar zukatansu wa alsinatihim da harussansu su ahalis sunna li ashabi rasulillahi ga sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ba su da wani gilli, ba su da hasada, ba su da ƙiyayya. ba su da wata jiyewa cikin zukatansu game da sahabban manzon Allah ba komi cikin zukatansu game da sahabbai illa alkhairi da girmama da mutuntawa hakan ga halussansu ba abin da ke fitowa ga bakunansu game da sahabbai illa alheri to yana cikin aqida ahlus sunna in ka ji mutum ya kulle wani sahabi ko da guda ne balle dukkan su to wannan ba ahlus sunna na ba in ka ji mutum ya buɗe baki ya faɗi wata muguyan magana ga wani sahabi balle dukkansu wannan ba ahlus sunna na ba ya saba ma ahlus sunna muna tare madalla kama wasafahumullahu bi kamar yadda Allah ya siffanta su susuwa a'a su dai ahlus sunna kamar yadda Allah ya siffanta su ahlus sunna bihi da shi fi qaulihi ta'ala ga fadatai da yace wallazina ja'u min ba'dihim wa'inda sun ka zo bayan su bayan suwa bayan sahabbai ya faɗi almuhajiruna sai ya faɗi lansaru sahabbai kenan sai ya kawo ga aya ya ce wallazi da ja'u min ba'din waɗanda sun ka zo bayan sahabbai bayan muhajirun da lansaru ya na suna cewa rabbana ya ubangijinmu igifir lana kai muna gafara wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma kai gafara ga ƴan uwanmu waɗannan da na gabace mu ga yin imani kaga ji hikimar Allah bai ce Allah ka yi mana gafara kuma ka wa sahabbin manzon Allah gafara ba ba haka suka ce a'a duk waɗannan gabace mu dan bakin sahabbai tabi'una tabi'u tabi'ina ila waqatina hada duk waɗannan gabace mu ga yin imani duk Allah ka yi musu gafara ashe kenan ba sai sahabbai ɗaya duk wanda ka tabbatar da musulmi na kuma magabacinka to wajibinka ne ka girmama shi kuma ka neman inda wa aka neman ba gafara wanda ya yi laifi ashe ba mu ba mu ce sahabbai ba su laifi ba ba ma'asumai bane mu ga aqida ahlus sunna sahabbai ba ma'asumai bane manyan su da kananan su suna yi amma kuma shi mutun masu adalci abinda suka cewa kowane mutun dan tara na bai kai goma ba yana saba ma Allah ko wanda duk ba ma'asumi ba to ya za a yi a gano mutumin mutumin kirki ne ko mutumin banza sai a dauko ayyukansa na alkhairi da ayyukansa na shari a aza ga sakele in ayyukansa na alkhairi sun rinja na shari shikenan sai a sa cikin mutanen kirki ba don wai bai da waɗanga sharrurruka ba sannan in na sheri sun rinjaye alheri sai a sa cikin mutanen banza ba don bai da alheri ko guda ba shi ya mizani na adalci ake aka aka ake muwazana ta rijal ta mutane amma ga inga adalci in babu adalci ko in kana da alheri 99 kana da illa guda to duk 99 can roshe su za a yi illa gaza a liƙe ma ai ya taba kaza ai ya taba cewa kaza to to iri iri shi ko alheri iri ne miliyan nawa ka faɗi to kaga duk sai a rince ido to rashin adalci kenan babu mutum duniya wanda bai da alheri ko sharri har shedan yana da alherai yana da sharruruka to amma inda ya zan shedani sharrurukan suna rinja alherin to haka duk mutumin da sharri ne ya rinja alheri sai a sa cikin miyagun mutane duk wanda alheri ne rinja sharri shikenan sai a sa cikin mutanen kirki ba za a kula da wa'ancin sharrurukan ba ina fatar kun fahimta to ba wai muna da aqidar sahabbai ma'asumai bane a mu ga aqidar mu ahlus sunna mutum biyu da an ma'asumi daga annabawan da Allah ya aiko da manzanci sai mala'iku in bancin su ba ma'asumi da bakin Abubakar har ya kaga Bello ya abu to ba ma'asumi duk ba ma'asumai bane shi ya aqidar mu ashe duk wanda ba ma'asumi ba kuma yana laifi shi yasa cikin hadisi annabi ya ce kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabuna dukkan ku masu laifi ne mafi alherin masu laifi masu tuba a kenan ba laifi an ba su yi ba a amma alherin su yarin jaye sharrin su ina fatar kun fahimta to madalla to sai yace su waɗanda sun ka zo bayan sahabbai suna addu'a suna cewa rabbana ghfir lana ya ubangiji mu gafarta muna kaga ashe addu'a in adalci za kai kowa a duniya ka farawa kanka tukun sannan ka biyo baya kanka za ka farawa don so duk so ne amma son kai yafi suna cewa ya ubangiji mu gafarta muna wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma kai gafara ga ƴan uwan mu waɗannan da na gabace mu ga yin imani suwa an na farkon yi imani tun da bakin sa da wayannan biyo ba da wayannan biyo bayan su hayyan nan mu da muke rayuwa da su daidai da yanzu ko ga al'ada wanka ba girma shi haka ba don me amma in ka lura shekara biyu ko uku yan baka amma girma shi haka ya matsayin magajinka hakan ga duk wanda ka san ya baka shekara biyu ko uku magaji za ka ce mai kana girmama shi akan wannan respect to balle wanda adda shekara dubu ɗari hudu tsakaninka da shi eh ko kakanka ya wari ne to ka ce ka ɗauko mai shekara dubu ɗari ka wula ka wula bagare da haka ya faɗa ma ɗanka ita za ka faɗa mai ko ba sahabi na ba ka san ka zan mutumin banza yau ko yanzu ka samu dattijo dan shekara saba'in kana dan shekara arba'in ka faɗa mai muguyan magana in mi yayi ma ya kwaɗa ma sanda ka dawo ka ce Allah shi isan min Allah shi yi min kaza Allah shi yi min kaza duk wanda ya iskan ma mi zai ce ba yanzu wanga dattijo haka ce haka sanda ya kwaɗa to min ya kwaɗa ma sanda ba ubanka bane ba haka za a ce ba ba a ganin lahi ne da ya kwaɗa ma sanda amma za a ga lahinka saboda maganganun da ka faɗa mai to dan shekara saba'in fa kenan kana ɗan shekara talatin ko arba'in shekara talatin ɗaya girme maka amma an ka kuskurantar da kai akan faɗa mai magana to balle wanda an da shekara sama da dubu da ɗari hudu tsakaninka da shi shi za ka tsaya yau kuma baka taɓa zamani da shi ba duk abin gama da haka zargi ne labari ne kunne ya girma kaka ne alkhabar ya hatamilu sidqa wal ba haka laraba na ce labari yana zama gaskiya yana zama ƙarya ita mutum mai shekara dubu ɗari hudu wanda kuke tare da shi abokinka da yawa aka zo a ce ma yayi kaza ko da haka bincika ƙarya ce waɗanda kuke zamani guda da su magana nawa an ka faɗi game da wani wanda baka iya substantiating baka iya tabbatarwa to balle mai shekara dubu ɗari hudu tsakanin ka da shi don an ce ma ya kaza shi kenan don kana mahaukaci ka in ma yayi to miruwanka ba dai tare da kai yayye ba sannan ba kai yawa ba Allah bai sa ka kai mai hukunci ba to da bi ta shaheka sannan abin da haka zargi ne kai kana nan kana yahe da shi amma kuma shi nashi annan kana kallo shi da yadda hita ta bakin Dr. Mansur Allah shi mai rahama yace sun saukar da kayan cikin aljanna tun sama da shekara dubu kai da annan wallahu a'lamu zaka shiga aljanna ko ba zaka shiga kai a kana suka yan aljanna waɗanda Allah ya shelanta mu duniya yan aljanna ne ah ai wahalar banza dun ba ta suka wanda ya hika ba ka tsaya suka wanda kai ka kai ka sani wanda zaka faɗa ma ya duk wanda a duniya ya san ya hika ka tsaya suka tai ai babu wahalar banza da tafi shi kaji su sun samu ta haka yi kokarin koda irin tasu daraja ka samu in kokari gare ka ai ba gadon ta sun kai ba akwai irin din ta sun kai saboda kokarin da sun kai to kana da rayuwa irin ta ta kai abin da sun kai ka cimma irin abin da sun ka cimma oh wa akharina lamma talhaqu bihim da kuma wasu waɗanda ba ku iya riska su ba ku iya cin musu da aiki wanda ba ka iya cin da aiki kuma ka soke shi mun mi da ce ma in ba wahaltacce ba to suna cewa rabbana ya ubangijin mu igfir lana ka gafarta muna wali ikhwanina alladhina sabaquna bil kuma kai gafara ga ƴan uwan mu waɗannan da na gabace mu ga imani kaga an ka ce ƴan uwan mu ashe ƴan uwan mu ne duk muminan da na wuce tun da bakin sahabbai har zaman duk ƴan uwanmu ne ƴan uwanmu ga mi ga imani wala taj'al fi qulubina gillan ya Allah kakka sanya gilli gilli ai ta zan bahaushiya gilli kulli wanda ba mai kyau ba cikin zuciya ha kulli mutun cikin zuciya ka shine gilli kiyayya Allah kakka sanya gilli fi qulubina cikin zukatanmu lil ladina amanu ga wa'annan da sun kai imani duk wanda yayi imani Allah kakka sanya mana wani kulli cikin zuciyarmu game da shi rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim lalle kai mai yawan rangwame hake mai yawan jin kai to kaga aikin mu'min ne ko wayanda sun ka zo bayan sahabbai me an kace su yi musu addu'a an kace inda ma sun kai kurakuran ku roƙan musu gafara ai mutane ne kun ba masu mai ba amma sun yi abinda kai ka kai ko kidi ane ka kai aka yi ma kana rawa baka iya yi ne yanzu kadiba mutum ne mawadaci cikin garin makka ɗan kasuwa ne Allah ya sa albarka kasuwancinsa annabi ya zo ya yi imani da shi da ya hijira ce sun kace wala ƙarya haka ba ka tawa garin mu ka samu kuɗi ka ɗauke su ka tayi da su wani wuri ko dai ka zanna garin ga da kuɗin nan ko ko ka bi mu yace in ni ban muku kuɗin za ku ban ni in hijira yace to duk kuɗin ku ɗauka iyaka ya ɗauki zane ne ɗaya bi manzon Allah ya koma matalauci can kai kana iya haka nan duk albashinka duk albashinka nawa ne ka duk duniya babu kaskanci kamar albashi tare albashin ka raba kai da Biden ne bai sati hagan daidai da lebar ya hika daraja lebarin ga da haga ni wulakantacce to ya hika lebar in yana sa yau nawa lebar ka kai ni dubu da ɗari biyar da ɗari bakwai to ba ajin ɗari biyar dubu ɗari biyar sau talatin nawa sun haka ma dubu arba'in da biyar ɗan arba'in da ɗan ono arba'in da biyar o et ka gani senior officer kaga ɗan o siri O4, O5, O6, O7 duk ba su amma kuma in kaga lebar wulakantacce ha kallo nai mesin nawa ya kai ne dubu uku da ɗari biyar dubu hudu to dubu dubu hudu sau talatin ku tara muna dubu ɗari da ishirin ɗan ƙo nawa ka an san dubu ɗari da ishirin a to ɗinwa tuwab ya kai ya kai 120 malla ahmed a bai kaiwa dan tuwab bai kaiwa ga ɗan tuwab na ai ɗan satin duk ba su kai ba na ai 120 in dai state civil service na ba irin tertiary institutions ba in dai state civil service 120 sai ka kai 14 ko 15 to to to yanzu in ka game su ya za ka kallo nai ba wulakantacce ba amma ya hika don albashi kaskanci to kaskancin gada sai an kaskanta ha kwana talatin a ɗauka kuɗi jinƙi da hannu ba su yasa biya bashi ba su isa sayan abinci ba su ko takaici ba su ɗebe ma bakin ciki bai taso ma'aikaci sai ran da ya anshi albashi sai bakin ciki ya to wai bashi zai biya ko abinci zai saye in ya ce ya biya bashi da su ba su isa in ya ce ya sai abinci ba su isa sai don haka sai ya shiga wata dilemma to to akan albashin ga ba har saba ka san abu sabon Allah na amma tun da kai ko kujera ka kariya ka tai kai to mutum dukiya ta wanda ya tara halan malai ya ban musu yabbi Allah da manzo nai kuma shi zaka zo ka ce ka bata mace haka ka zanna ku yi shekaru aru aru tare da ita mai gama ta ga ka sake ta amma kana bakin wanda dai aure ta ya zan makin ka har abada kuma shi ce ka sake ta ba kai ka sake ta on your own amma baka so wanda duk ya aure ta ya zama makiyanka mutum ya hito da mata ne biyu ya ce mu dan uwa ne mu haji zabi wanda haka so ya zabi wanda ya kaso ka raba gidanka biyu ka bashi bangare guda ka raba dukiyarka biyu ka bashi rabi ya kwana da matar ga taka uban mutum ka haɗin magana ta muni ga manzon Allah a zo a haɗa manzon Allah a ce ai wane ya ta ya ɗauki takobi ya iskan mu uba ne wallahi mu ta inda manzon Allah ka ce ba shi haka na kai haka na wallahi ko in kashe ka to to to waɗanga su za ka ce ka gama kanka da su kundun bala wurin yaƙi wuce iri abu sai ba don dai kan dai manzon Allah ya ji kunya da a wagga da ya tawo da ita kanta ji kunya yanzu ga ku wa'azi ɗaya ho yanzu inda akan kuna da na ji kunya don da wa'azin ya mutu don yanzu iya kaya ranga ɗaya na masu makaratu farfar su ɗaya ka tahowa amma duk wani tsohon hannu baka baka wuce mutum uku ko hudu yanzu ashe inda akan kuna da yanzu da awar ta mutu to kun bar ni ɗaya ina kakara ko wasu in sun ka gito maka hin yaran su iso sai su kama dariya ashe yan mutane yan ciro na annan saboda suna ina kun ba na aiki kuka ba illa shedan ɗaya na ka hana muku tahowa a tai ayo yaƙi jina jina bayan an dawo kuma yan an kaya da zango kuma a tashi aiki ya laili kai baka yi komi bai tsawon yini waɗo ya kiyamul laili ya gagare ka wasu hakkan kan musu da akai ku rage azumi ku rage kiyamul laili suna muna iyawa kakanan da ranka da lahiyar ka nafila wagga yan an ka gama sallar azzur kai nafila raka abuta ga gare ka jiki na makarkata ka hita dai ka bude facebook to kuma wadda ga cewa ka zaga kai sai sai Allah sai an karanta ma ayat Qur'ani ko hadisi cewa sun hika inda kana kanka adalci Allah ka bari ma Allah ai bacewa basira duk bata zagin sahabbai ba sannan shi in ba da su ba addinin ba dai addinin musulunci haka ba in ba da su ba addini kawa gare ka to wanda ya zan sila ka samu in dai ka san addini na alheri ne to wanda ya zama ma sila alherin ga ya kawo ma ashe abin yabo ne gare ka ko abin suka to su su sun ka an so ga manzon Allah su ko na baya gare sun ka an so gare su ko har abin ya kawo gare mu nan yanzu inda sun wa addinin gawa da annan muna mai muda kuna ganin addinin na kawo yau wallahi da bai kawo gare mu ba to amma kun ba mu da abin za mu saka musu illa zagi ai wani munafiki ne ai wani azzalumi ne ai wani kahiri ne ai sun ridda sun yi kaza sun yi zalunci kuma kai yanzu sako a baka haka ma dan uwanka sai an yi da kyakkahin ka kai mai shi kuma haka ce mu wani za azzalumi eh ka tura ɗayan mutane ka tura ɗayan ka kasashe waje suna ka tura ɗayan mutane a kashe suka ɗauki hoto ka ta yi haka a baka kuɗi ka to ka kurmush ka kunshe baka ba uwayensu ha kuma kai ka ce mu wani azzalumi ko ba haka nan shugabannin suka yi ba su ɗauki hoto su su kai a basu daloli duk waɗanda aka kashe ai biyan diya a kai kun taɓa jin wanda aka kai ma uba ne diya ɗani da ya mutu iyaka a baka ɗanka ya shahada shahadawa yana wurin ɓacin sahabbai ya mutu ya mutu kahiri kace ya shahada to Allah ya shirin da mu to yana daga cikin aƙida ta ahli sunna asalin aƙidar ahli sunna kubuta zukatansu da halussansu ga sahabban manzon Allah ba mu da ƙiyayya Allah kai ashe da ko ta kwatancin azzara tsakaninmu da sahabbai babu komai tsakaninmu da su illa soyayya da girmamawa da mutuntawa da roƙan musu Allah shi duk yadda da Allah ya tanda musu Allah shi ƙara musu bisa gare ta wada'atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama hakan ga yana daga cikin aqidar ahli sunna wal jama'a yin da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ga maganar da annabi yayi da yake cewa la tasubbu ashabi kakku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda rayuwata take ga hannunsa law anna ahadakum da a ce dayan ku anfaqa zai ciyar da mithla uhudin kwatancin girman dutsen uhudu zahaban na zinari zai dauki zinari dukiya ta zinari wanda kai girman dutsen uhudu ya bayar da tafi sabilillahi to ma balaga mudda ahadihim mudu na dayan su dayan su ya cika mudu da gero ko dawa ko shinkafa ko dabino mudu na ɗaya ma balaga abin zinariya kudin na zinariya da za ka bai waɗanne girman dutsen hudu in sahabi ya cika kwacciya mudu da abinci ya basuwa to zinariyar ka bata kai girman mudun ɗayan su wallahi kai ko rabin mudu ma bata kai ba na gaba yayi gaba muna yadda da wannan daga cikin abin da ke taimakawa ga sanin Qur'ani da kuma hadisi sanin asbabin nuzul in an ka kawo aya a ce ga abin da ya faru tsakanin sahabi wanda sahabi wanda Allah ya saukar da abu kaza yana cikin abin da ka taimakawa ga sanin Qur'ani haka hadisi to me addalin da yasa annabi ya wagga magana me asbabin nuzulin wanga hadisi la tasu ba ana ta karatu ne ba hadisi ne sahihi muttafaqun alai da bukhari da muslim sun to me kawo la tasubbu ashabi kan ku zagi sahabbai na da wana yaka magana rikici ya faru tsakanin Khalid ibn al-Walid da Abdurrahman ibn Auf Khalid ibn al-Walid ba sahabi bane madalla amma sahabi zakuwa baya yaushe Khalid ibn al-Walid ya musulunta eh ga fatahu makka shekara ta takwas Abdurrahman ibn Auf shi kuma shi ma sahabi ne su ko suna cikin as-sabiquna al-awwaluna tun makka hamshakin dan kasuwa ne kuma ya baiwa Allah rowa ba ya aika an ka sau dukiya tun makka ɗan kasuwa ne da zai na sun ka kwaci dukiya ta yabban musu dukiya ta ya hijira ya bi Allah ya zo a sai ganin ɗan kasuwa sai annabi ya haɗa shi da wani balansari ɗan kasuwa ya ja shi ya kai shi gida ya ce zan baka matata guda ce a Allah ya sa albarka ga matanka to ga dukiya ta ce Allah ya sa albarka ga dukiyarka akwai kasuwa garin ya ce ni nuna min ɗayan da kasuwa take shi ba ci ma kwanci ba ne ya tafi kasuwa ya samu jari ya tafi ya saye ya saye ya saye ya saye har yayi wa kai da aure har jarin ya dawo wancan da ya baro maka Allah ya mai sai don haka in ya aika sham an kaso abinci irin yanzu zamanin yan Buhari sai ya sa aisha ila Madina duk wanda ya san mabukacin abinci ne kuma bai da kuɗin sai tsakanin da Allah baya da kuɗi to ya taho Haji Abdulrahman ibn Auf in tattaho ya auna musu sai ya wadatar da kowa ya sai da saura kuma ya ci riba to sai rigima ta kaure tsakanin Khalid ibn al-Walid shiga addinin baya da Abdurrahman ibn Auf waɗanda na shiga da farko sai Khalid ibn al-Walid ya faɗi maganganu masu kaushi game da Abdurrahman ibn Auf to shine sun haka ga manzon Allah shi asbabiya annabi ya ga magana la tasubbu ashabi kakku zage sahabu bas zagin sahabbaina ai shi ma Khalid sahabi ne sai an ka ce wannan shi ya nuna ashe sahabban duk da yake duk sahabban manzon Allah ne amma darajar su ba ɗaya ba kamar yadda Qur'ani ma ya nuna darajar su ba ɗaya ba la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sai yace wa kullan wa'ada Allahu al-husna wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima allazina anfaqu min qabl al-fath waɗanda sun ka ciyar da dukiyoyinsu sun ka ciyar da rayukansu don duk infaki ne ka bada dukiyar ka bada rayuwar ka bada mutuncin ka bada ƙarfin ka duk infaki ne fi sabilillah to waɗanda sun ka ciyar da addini gaba min qabl al-fath gabanin fatahu fatahu mun yi fatahu an yi sabani wasu na ganin fatahu makka shine fatahu wasu na ganin sulo dai biya shine fatahu za mu ji ra'ayin ibnu taymiya menene fatahu shi a wurinsa duk an fassara ai ko to waɗanda sun ka ciyar da dukiyoyin sun ka ciyar da addini gaba gabanin ai fatahu makka ko gabanin sulhu hudaybiya la yastawi ba su daidaita minkum daga cikin ku wallazina anfaqu min ba'd da waɗanda sun ka ciyar bayan an yi fatahu makka ko an yi sulhu hudaybiya kenan waɗanda sun ka musulunta da farko ba su zama ɗaya da waɗanda sun ka musulunta daga baya cikin sahabbai ba ɗaya suke ba in ji Allah ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du waɗanda na ciyar gabanin fatahu sun yi girman daraja daga waɗanda sun ka ciyar bayan fatahu sai cewa kullum wa adallahu alhusna amma kowanne su Allah ya mai alkawarin alhusna hi aljanna mai alhusna aljanna ko duk ya aljanna ne amma dai yaro da ganin birni duk ba sakutu bace duk nan ba locus bace amma ya kasan gidan wani ya yi gidanka to kuma duk locus ce kuma tuddu a kaddara ma tuddu bedroom ne amma wani ya yi kawata nashi bisa ga na wani to haka ko aljanna an ka shiga ai ba don bai guda take ba tunda ya hadisi ya ta yan aljanna za su daga kansu can su cinke wanda kuka cinka tauraro surayya da nisa haka yan aljanna za su cinke wasu gidaje farare wasu white houses can yadda kuka cinka aljanna sai annabawa ne ya a wallahi wasu mutane dai ne sun ka gaskanta Allah sun ka abinka to haka to ka gani to shi addalilin waɗanda an kai tsakanin Abdurrahman ibn Auf da Khalid ibn al-Walid Khalid ya ci mutuncin Abdurrahman ibn Auf sai annabi ya ce ku bar zagin sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda rayata take ga hannunsa law anna ahadakum da a ce ɗayan ku an faqa mithla uhudin zahaban zai ci yadda misalin dutsen uhud na zinari ma balaga mudda adam bai kai mudu guda na ɗayan sola nasifahu kenan da wa yake Khalid kai da ka shigo da baya da za ka ɗauki abin ga mi suna ne dukiya kamar irin zinari girman dutsen hudu ba ta kai ga abdurrahman ibn abi ba da mudu guda na dabino to Khalid fa da shi ma sahabi ne to ina kai da ada shekara dubu baya da ɗari hudu min ba bi aula sai ko magana ka ba a yi in sahabbai sun ka dawo suna ko yadda da musuluncin mu na koyar da waɗanga musulmi waɗanda sai dai su samu cikin munafukai eh to ina musulunci yake gare mu in sahabbai sun ka dawo abinda aka yanzu ana ce mai musulunci illa tambada to to kun ji wannan ko to mu ahli sunna muna karɓa irin wannan magana da manzon Allah ya game da sahabbai muna karɓar ta mu mun yadda da ita wa yaqbaluna kuma su ahli sunna wal jamaa suna karɓar ma jaa bihil kitabu was sunna duk abinda alqur'ani da sunna wal ijma da ijma'i nazo da shi min fada'ilim na darajojin sahabbai wa maratibihim da martabobin su qur'ani yazo da darajoji radiyallahu anhum wa radu anhu to fadi fadi wanda zaka yi su a cikin su yanzu laƙar radiyallahu an lilmumini na idu bai unaka ta hatar shajara Allah ya yarda da muminan nan lokacin suke yin baya da kai karkashin itaciya mutum dubu da ɗari hudu ne sun kai yin baya duk Allah ya ce ya yarda da su kuma cikin wanda hake zagi duk suna cikin dubun ga da ɗari hudu da Allah ya yarda da su to ya za ka yi da yarda da Allah ya da su kaga dole sai an murƙushe ayoyin Qur'ani an murƙushe hadisai an murƙushe ijma'in da mallamai sun kai sannan haka iya zagin sahabbai tunda suna da ayoyin Qur'ani da nabi suna da hadisai masu yawa suna da maganganun magabata to duk sai ka murƙushe ka sa kawaka takin sannan haka iya zagin su to Allah ya tsare mu wai faddiluna kuma su ahli sunna wal jama'a suna fifita man anfaqa duk wanda ya ciyar da dukiyarsa ko ya ciyar da rayuwarsa min qablil fatahi gabanin fatahu me fatahu wa huwa sulhul hudaybiyya kaji ra'ayin ibnu taymiya kenan ra'ayin su waye bi cikin sahabbai su dan mas'udu su bara ibn azibin da sauransu bara'u yace kamar da imam al-bukhari ya fitar yace kuna ganin fatahu makka matsayin fatahu mu kuma muna ganin sulhun nan da an kai hudaybiya shine fatahu duk da yake fatahu makka fatahu ne budi ne amma dai min ja fatahu makka ai sulhun don haka mu gare mu sulhun hudaybiya shine fatahu amma dai mafi yawan malamai ma sun tafi fatahu makka shine fatahu to yace wai faddaluna su ahli sunna wal jama'a suna fifita man anfaqa wanda ya ciyar da addini gaba min qablil fatahi gabanin fatahu wa huwa sulhul hudaybiya wa ƙatala kuma ya yi yaƙi, alaman amfaka akan wanda ya ciyar min ba'adu bayan fatahu wa ƙatala kuma ya yi yaƙi, daidai da sahabban kenan darajojinsu ba ɗaya ba, waɗanda na musulunta sun kai waɓasa gabanin fatahu, to sun fi waɗanda sahabban da sun ka biyo bayan su waɗanda sun ka ciyar sun kai waɓasa bayan fatahu. To in ya zan su ma ɗin waɗanda na ciyar gabanin su to ina ga waɗanda biyo bayan su. ina ga tabi'una tabi'u tabi'ina balle haka yanzu munan cikin wani karni za a samu cikin suwa za a samu in ka fara tabi'u tabi'u tabi'u tabi'u tabi'u tabi'u tabi'u tabi'u guda nawa zaka lisa haka hanka kai gare mu to kuma kai adda bakin magana don baka san kunya ba sannan yanzu don Allah dai a aji addini duk wanda ka sani tare da mahaihinka kuma sun yi zaman girma kuma har mahaifinka ya mutu yana mai yadda da shi don Allah in ka haɗu da shi miza ka ce mai kana iya ce mai malla umaru miza ka ce mai ko da babu zumunta uwa babu zumunta uba tsakanin da ubanka babu za ka ce mai ina ka haɗu da yace ai wallahi abokin ubana ne to yanzu abokin ubanka ya abokin manzonka Allah ya kira sahabbai idda ya qulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana shi wannan ta da manzon Allah la tasubbu ashabi manzon Allah kira sahabbai ne to sahibin ubanka abin girma amma sahibin manzonka ba kenan ubanka ya haifi manzonka daraja gare ka ha to Allah ya shirye da mu wa yuqaddimuna almuhajirina kuma su ahli sunna wal jamaa suna gabatar da muhajiruna alal ansar akan lansar ga daraja da muhajirun da lansar duk ba sahabbai bane amma darajar muhajirun ta haita lansaru shi yasa duk inda Allah zai ambaton su yake fara gabatar da muhajirun da lansar wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar kaga haka duk inda Allah zai magana muhajirun yake fara gabatar don su su lansaru abu guda sun kai taimaka ma addini da manzon Allah da sahabbai shi sun kai su kuma waɗance ne yanga sun yi wabasa kuma sun taimaka ma addinin tun da tsayawa ka taho da abu ne goyi bayan ka ai ya taimake ka in an ka bakka kai ɗaya abin ai faɗuwa zai yi babu taimakon addinin da ya wuce abin da muhajiru na sun kai kuma lansari gidajensu an ka iskan mu su ku waɗancan cikin bala'i babu mahaukaci duniya kamar mushrikan makka yahudu a garin madina a garin yahudu ce yahudu suna da addini amma waɗancan maguzawa ne ba san ko illa bauta goma kuma ita an ka zo ana atakin kuma suna ‘yan ƙwarori lokacin nan. Ga wa'in na yi imani Madina ga su muhajirun da sun katawa, ai gayya ta taru, amma su can su ɗaya suke an yi lokacin da manzo Allah shi ɗaya yake, ya samu Abubakar, ya samu Ali, a guda guda dai an haka ma shigowa, har sun haka su goma, har sun haka su goma sha biyar, sun haka su ishirin. Cikin maƙiya kuma mahaukata. ka gani don haka muhajiru na duk abin da aka yi sanyi to yawan duk mu game abin nan mu kaɗa rami duk sun kahirta mu yanzu Allah zai samu aljanna ya sa waɗancan wuta kai baka jin kai yanzu kai ko aljanna an ka bude in ga sahabin annabi kana kana fara shiga baka bashi wuri ya shiga a bude aljanna a ce ai shiga shanu in ga sahabi kana fara shiga bai shiga ba in ka san kunya wai abu na wanda ku- daidai ba wai shari'a ko hankali bai dauka ko hankali bai kamata ya dauka ba to Allah ya shirya da mu daidai man yadillillahu falan tajid lahu waliyan murshida wa yuqaddimuna almuhajirin su ahli sunna wal jamaa suna gabatar da muhajiruna alal ansar akan lansar duk da yake duk sahabbai ne mu'minne ne sahabban manzon Allah amma kuma mun yadda cewa muhajirun darajarsu ta haita lansaru wa yuminuna kuma su ahli sunna wal jama'a suna imani bi anna Allah cewa Allah qala li ahli badarin ya ce ma mutanen badar wa kanu sun kasance 300 300 wa bid'ata ashara da goma sha uku mutum 313 suna halarci badar to mu ahli sunna mun yadda Allah ya ce musu i'malu ma shi'tum ku aikata duk abin da kuke so na laifi faqad gafartu lakum na gafarta muku to wanda an kawo Allah ya ce ya gafarta kai da ba dan kowa ba kai annan kana cewa sun yi laifi kaza ba haka faɗa mata shi wanda an kawo ya ce ya gafarta wa bi annahu kuma suna imani su ahlus sunna suna imani da cewa la yadkhulun nara ahadun ba mutum guda da zai shiga wuta baya a da yayi mu baya a tahta shajara karkashin itaciyar nan laqad radiyallahu anil mu'minin idh bai'unaka tahta shajara to mu mun yadda duk wanda ya mubaya annan su dubu da ɗari hudu ba wanda zai shiga wuta haka annabi ya ce hadisi ne na annabi sahihi kama aka bar bihin na biyu kama yadda annabi ya bada labari game da shi bal laƙar radiyallahu an ba ma ba su za- ba su shiga wuta ba Allah ya yadda da su waradu an husuma sun yadda da shi laƙar radiyallahu an ilmuminina idh bai'unaka wakanu akthara su kuma waɗanda na yi mu baya a ƙarƙashin itaciyar nan sun kasance fiye da min alfin wa arba'ima'a fiye da dubu da ɗari hudu wa ya shahaduna kuma ahalin sunna suna shaida bil jannati da aljanna liman shahida lahu rasulullah ga duk wanda manzon Allah ya wa shaida gare shi da aljanna don annabi na raye wani dan aljanna ne wa- ana zanne ce yanzu yaddalaw alaikum rajulun min ahlil janna wani mutum da cikin yan aljanna sai wani ya ya- ya bullo wani dan aljanna ne wani dan aljanna wani dan aljanna ne kal asharati kamar mutanen nan goma da yawa albishir da aljanna asharatu mubashsharuna bil janna wa thabit ibn qais ibn shammasin da kuma thabit dan qais dan shammasin shi ma annabi ya mai baya da aljanna wa gairihim da wasun su minas sahaba to duk waɗannan da annabi ya washe da duk mu mun yadda yan aljanna ne in ka bani qur'ani ina da ha in rinci billahi allazi la ilaha illa duk yan aljanna ne banda ƙwara azara ta shanko yan aljanna ne wa wa wa- wa yufi- wa yuqirruna kuma su ahlus sunna wal jama'a suna tabbatarwa bima tawatar bihin naqalu da abinda cirantowa yayi ya kai kai tawaturi hadisi mutawatir shine hadisi da jama'a masu ya sun karwaito da abinda cirantowa yayi yawaita game da shi an amirul mu'minin ali ibn abi talib daga sarkin musulmi al dan abi talib radiyallahu anhu wa gairihi da waninsa min anna khaira hadhihi al umma kenan hadisai daga Ali da sauran sahabbai sun kai haddi na tawaturi cewa Ali da wasu sahabbai ‘yan uwansa sun ce, Khaira hadhihi al'umma mafi alkhairin wannan al'umma ba da nabiya bayan annabinta abubakar shi ne abubakar. Mun yadda. Thumma littar TV, wata rafi, sannan daga abubakar sannan sai Umar. Wayu thallithuna sai su sa na uku bi Uthmana shi ne na uku. wayu rabbi'una su sa na hudu bi aliyin radiyallahu an kaga bai ce thumma Uthman thumma Ali ba don me saboda akwai sabani tsakanin Ali da Uthman shin wane ne na uku wasu na ganin Usman ne na uku suna ganin a Ali ne na uku Usman na hudu wannan an yi sabani cikin ahlus sunna amma dai abinda babu sabani Abubakar sannan Umar muna tare kama dallat alaihi al-athar kama yadda hadisai sun ka dalilantar akai ne wa kama ajma'us sahaba kuma yadda sa- kamar yadda sahabbai sun kai ijma'i Allah ta kadimi Uthman akan gabatar da Uthman fil bai'a ga mai mubaya'a da an ka zo lokacin da an ka kashe Umar ba su shidda an ka basuwa ba U- U- Umar ya basuwa a zaɓi guda da cikin su an ka rairaye sai an ka rairaye an ka rairaye an ka bar mutum biyu da da Usmanu da Ali sai saura sun kace sun sa Abdurrahman ibn Auf ya zabi guda da cikin su shi ko Abdurrahman ya ce to a bashi zuwa gobe sai ya bi gari majalisa majalisa tsakanin ku da Allah da Aliyu da Usman wa kun kashe su sai ya ce don haka majalisun da ya tattauna da su duka sun rinjaye da Usman ya rinjaye sai ya zo gobe yawa Usman mu baya a shi ma Alin yayi sauran sahabbai da sun kai wa Usman baya ma annaba da ahli sunna tare da cewa wasu da cikin ahli sunna kanu sun kasance qad talafu sun yi sabani fi Usman wa Ali game da Usman da Ali radiyallahu anhuma cikin su wane ne yafi kaga wannan sabani ne na ahli sunna ba a dattifaƙin bayan ittifaƙin su Allah ta kadimi abubakar wa umar akan abubakar da umar ayyuhuma abdalshin da usmanu da alwa ne ne mafifici cikin su wannan an yi saɓani tsakanin ahalis sunna faƙaddama ƙaumin usman wasu mutane da cikin ahalis sunna sun gabatar da usman wa sakatu sun kai shiru au rabba ubi ali koko sun ka gabatar da usman shine na uku sun kasa na hudu ali wa qaddama qaumun aliyan wasu mutane kuma sun gabatar da ali shine na uku ko usman sai ya zo na hudu wa qaumun tawaqqafu wasu mutane kuma na ahli sunna sun yi tawaqqufi ba su yanke hukunci ba shin da usman da ali waye fi lakin istaqarra amru ahli sunna sai dai al'amarin ahli sunna ya tabbata Allah ta kadimi usman akan gabatar da usman waɗancan da na gabatar da ali akan usman to an rinjaye su mafi yawan ahalar sunna sun tafi akan Usman shine thumma Ali sanna Ali wa in kanat hadhihi al-mas'ala duk da yake wannan matsala mas'alatu Usman wa Ali matsalar gabatar da Usman da Ali wane ne magabaci cikin su laysat min al-usul ba ta cikin asali aqidar ahalar sunna allati yudallalu al-mukhalifu fiha wanda ake batar da wanda ya saba cikin ta a ce ake ce mai batacce kamar yadda duk wanda ke ke zagin sahabbai a ce mai batacce ko wanda bai yarda daraja abubakar ba a ce mai batacce to haka wanda ya ce ali aggaba ko usmanu aggaba bai cikin abin da ake batar da mutum ga fi ha cikin ta inda jumhur ahlus sunna gun jumhurin ahlus sunna lakin allati yudallalu fiya sai dai matsalar da ake batar da mutum cikin ta a kira shi batacce matsalatul khilafa matsalar khalifanci wanda bai yarda khalifancin abubakar ba tabbas batacce ne a wurin mu wanda bai yarda khalifancin umar ba batacce ne wa zalika wannan ko annahum cewa su yuminuna suna imani annal khalifata cewa wanda aka khalifa ba'da rasulullahi bayan manzon Allah Abubakar shine Abubakar wa Umar da Umar thumma Uthman sannan Uthman thumma Ali sannan Ali wa man da'ana duk wanda yayi suka fi khilafata ahadin ga khilafancin ga shugabancin ɗaya min haula da cikin waɗannan fa huwa adallu ya bacewa min himari ahli daga jakin gida ne ya hi jakin gida ne bacewa ga jakin gida ne da shi wa yuhibbuna ahla baiti rasulillahi kuma su ahli sunna suna son mutanen gidan manzo Allah to kuma tsaya nan to Allahu akbar Allahu akbar to ya saka mana mu duka to kaga wannan ita ce a da ahli sunna game da sahabbai don haka mu ba mu tare ga duk mai faɗin wata mugiyan magana game da sahabbai mu tsakaninmu da su sai dai addu'a Allah ya saka musu da alheri ya ƙare yadda da su to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk